insha Allah wannan takwas da wani goma
yana ga wata na musulunci ne mana ashirin da biyu watan shawwal ko jira dubu ɗaya da ɗari hudu talatin da biyar august na ga wata 2000 nawa
أعوذ بالله العظيم أعوذ بالله العظيم أعوذ بالله العظيم وبوجهه الكريم وسلطانه القديم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم ملك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين اللهم صل وسلم وبارك وكرم وشرف وأنعم وأقلي وأنجي وأتم وأصلي وزكي وأربي وأوفي وأرجي على سيدنا ومولانا محمد على سيدنا ومولانا محمد على سيدنا ومولانا محمد فاته لما أغلق وآتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله وأصحابه وأهل بيته حق قدره ومقداره العظيم سبحان ربك رب العزة عما يصفون سبحان ربك رب العزة عما يصفون سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين يوم na nan lahadi karfe takwas na yamma ko minti biyar bayan min sallar isha'i kenan nan da ya kama ranar ishirin da ɗaya ga watan shawwal hijiran annabi muhammadu sallallahu alaihi wa sallama dubu ɗaya da ɗari hudu da talatin da biyar wanda ya zo daidai da wanda ya zo daidai da watan ogo sha bakwai ga wata na ogo miladiya dubu biyu da goma sha hudu ne mana da haihuwa da isa alai salatu wassala shi ga wancan hijira shi ne hijira annabi muhammadu sallallahu alaihi wasallam za mu ci gaba da karatun fassarar littafin alburja littafin imam al-bukhari radiyallahu ta'ala anhu imam al-bukhari almajiri shehu abdul abbas al-marsi radiyallahu ta'ala anhu wani imam al-bukhari da ibn ata'illa al-alkandari na da su manyan muridai na shehu ahmadu abdul abbas al-mursi radiyallahu ta'ala عنهم أجمعين سلام تاجي فصل له الفصل الرابع جمع فصل له في مولده أشتم بيانا حيث أن محمد صلى الله عليه وسلم يا سوى النبي يا أمسى أبان مولده أن بأم سره يعيب مبتدأ منه ومبتكا
مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم وبان مولده عن طيب أنصره يا طيب مبتدأ منه ومبتدا مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم أبان مولده عن طيب أنصره يا طيب مبتدأ منه ومبتدا مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم حتى يوم العظيم اللهم صل على سيدنا shi muhammadu al-busairi sarjan ya ce a bana mauliduhu an ɗibi unsirihi ya ɗiba mubtada'in minhu wa mubtakani ya ce a bana mauliduhu mauliduhu mauliduhu haihuwan annabi muhammadu مولده haihuwan annabi Muhammadu mauliduhu haihuwan annabi Muhammadu abana ya bayyanar ma dukkan mutanen duniya an ɗibi unsirhi a kan tsarkin iyayen annabi Muhammadu sallallahu alaihi wasallama haihuwa annabi ya bayyanar ma mutanen duniya tsarkin asalin annabi shine tsarkin iyayen annabi sallallahu alaihi wasallama haihuwar annabi ya bayyanar ma mutanen duniya tsarkin asalin annabi shine tsarkin iyayen annabi kuma ya bayyanar ma duniya gaba daya game da kamshi da daɗin da kyawawan labaran iyayen annabi muhammadu sun zama ya ɗiba mubtada'in ya mamakin daɗin tsarkin kamshin farkon garin da aka haifi annabi muhammadu ya mamakin daɗin wannan garin ya mamakin ƙamshin wannan garin ya mamakin tsarkin wannan garin ita ce makka inda Allah ya rantsa da ita alzani la kuma bi hadal balad domin ya ce wa tini wa zaitun wa turi sinina wa hadal badal amin ya ɗiba muktada'in ya mamaki ya farin cikin ƙamshin wannan gari nan ne mafarar annabi inda aka haife shi murtaka in minhu mafarar annabi muhammad sallama ya fara cikin mafarar annabi ya daɗin ƙamshin garin da aka fara haihuwar annabi ya mamakin tsarkin garin da take ne mafarar annabi inda aka haifi annabi kenan tsakar makka wa ma'akasani wa mutakami ya mamakin kamishin garin da annabi ya wafati a cikinta garin madina wa mutakami garin madina ya mamakin kamshin wannan garin ya mamakin tsarkin wannan garin ya mamakin daɗin wannan garin garin da annabi ya wafati a cikinta garin madina almunawwaratu بنور رسول الله صلى الله عليه وسلم ya ce mai albarka ya ce haihuwar annabi ya bayyanar ma duk duniya ya nuna ma duk duniya tsarkin iyayen annabi ya nuna ma duk duniya daɗin da kyawun labaran iyayen annabi iyayen annabi duk mutanen kirki ne in ka ɗauko labaran tun farko a annabi har zuwa kan sai na billahi amina har kuma garin da aka haife shi gari ne da tsarki har kuma garin da ya wakati gari ne da tsarki duk ba illa a cikin ruwa da wannan baitin imam al-bukhari ya kunshi ilmai ne gaba daya masu tarin yawa wanda suka tarar da isoshin asalin samuwar annabi tun daga alamun gari har zuwa haihuwa wannan bai guda daya ina da to daga halitta annabi farko har zuwa haihuwa annabi in ka wannan labaran za a gane cewa kai duka da mutane da umma da nan na gidan waye yana da mizani ko ko eh to ba mu san wasanni kaji
in ka bi labarai tun farko daga halitta an salama har zuwa haihuwar shi za ka san ashe annabi iyayen shi kowannen su abin ayyabe shi ne kowannen su bawan Allah ne mafi yawancin su ma annabawa ne ko kuma a su manzanni ne za ka san tsarkin iyayen shi da darajar iyayen shi da mukamin iyayen shi na san tsarkin garin da aka haife shi kuma san tsarkin garin da ma yau kasa bai ce ta shi kuma wane ne shi zalala da kalama to wannan baitin abin da ya fara kunshewa da farko in ka duba littafin da ake ce mata da ka'iqul ahbar
a cikin kasa da min fa
in ka duba littafin ake ce mata da ƙa'ibul hafar za ga asalin farkon halittar annabi muhammadu sallallahu alaihi sallama irin yadda annabi ya fara ibadu ko ka fara duba littafin da ake ce mata min fadl majalisi wa muntahabin naqaisi kamun ka zo da qaidul ahbar in ka duba littafin da ke mata min fadl majalisi wa muntahabin naqaisi za ka irin yanda lokacin Allah ya halitta annabi matsayi da farkon halitta yana kan haske yana kan martabar shi annabi Muhammadu sallama lokacin ba kowa ba komai ba duniya ba lafiya ba kamai ba tsantsai ba kowa ba komai haka ya fara hawa kan wata shimfiɗa da Allah halitta ka a wannan lokacin dan annabi ya ibada a kansa sunansa bisa ɗin mahabbaci بفاقد محبك النبي هو كانت ينافلها ركعة بيو أما وانا نافلة أي كل ده يكفر حرما يفرح على الفاتحة ينا في قرآن يبيع فاتحة يقرآن بدو فاتحة فقرة آل مرانا مثال حنزو سورة الناس حقيقي أتليه bai ruku'u ba sai ya zama shekara cikin a tsaye ibada yake shekara cikin sannan ya ruku'u shekara cikin yana tabbiri ya dago da ruku'un ba ya dago da ruku'un ba ruku'u kuma shekara cikin ya dago da ruku'u ya tsaya tsaye yana ta gode ma Allah shekara cikin ya yi sujada farko ya dinga tasbihi shekara dubu ya dago daga sujada ya zauna shekara dubu ya ƙara sujada na biyu shekara dubu yana tasbihi sannan ya dago daga sujada na biyu ya ƙara tsayawa can ya biya fatiha da ƙwa'ani ya sauke ya koma ya sauke ya koma a tsaye shekara dubu haka ya ƙara yin roƙo shi ma tasbihi yake yi bai dago daga roƙon ba sai ya shekara dubu haka ne ya gwada garku da tsaya ya dinga gode ma Allah shekara dubu ya yi gudana na farko ya dinga tasbihi shekara dubu sannan ya ɗago ya zauna shekara dubu ya ƙara yin sujada na biyu na raka'a na biyu tasbihi ya ce shekara dubu sannan ya zauna ya tafiya tafiya ita kanta bitin ya kammala ta ya dinga gode ma Allah ya dinga yin makansa da salati shekara dubu sannan ya sallama ta gabas shekara dubu sallama ta hannun dama shekara dubu sallama ta hannun hagu shekara dubu kina da cewa a ƙwani ƙwalin kana lin rahamani ولدت عن أول الآدمين الله جاب لنا جاب الدنيا عند الله يفعل أي كيني كفار بوحة الله دا كيني كماتا كفار سنواني الله inda yana da shi to bayan shi lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu ahad annabi muhammadu sallama bai yi ibada a wannan shekara to bai din nan daga nan kuma sai ya tashi ya koma kan shekarar da aka dace ta halitta na biyu ana ce mata bisaɗin ƙurbat bisaɗin ƙurbat haka ya dinga ibada akan irin wannan salon na raka biyu da ya yi a kan shimfiɗan da ake ce mata bisa'il muhabbati irin ta ya sace komai da komai a kan wannan shimfiɗa kashi na biyu da ake ce mata bisa'il qurbati a tsaye na shekara dubu ruku shekara dubu a dago shekara dubu a yanzu da shekara dubu a dago shekara dubu a ƙara da shekara dubu ya dago ya tsaya shekara dubu na biyar fatiha da qur'ani ya ƙara ruku shekara dubu ya dago shekara dubu da sujira farko shekara dubu da ya ce tsara da ruwa ya shiga dubu idan shiga dubu tsara jira da biyu yana ta tasbihi ba da ruwa ba ya shiga shiga dubu ba shi ba shi ba ba shi ba gajiya idan ya zama zama ta biya shekara dubu sallama ta gaba shekara dubu ta hannun dama shekara dubu ta hannun hagu shekara dubu sannan ya tsara komawa kan shekara dubu a cikin bisaɗin hidimat bisaɗin hidimat ya ƙara irin wannan sallah raka abin mai wani shekaru turbai turbai wannan dubu wannan dubu wannan dubu wannan dubu wannan dubu annabi muhammadu sallama mutum ya jama ya mutala ta allah wannan saloli ne ya ne akan allah ka bani ceton al'umma na ran tashi kiyama allah kada kona masoyana kada kona magoya na in ji annabi muhammadu to wannan shi ne bayanin da za ka zama ka duba littafin da ake ce mata nuzul majalisi wa mutahabun na ba'i in kuma ka duba littafin da ake ce mata da ɗaɗar habar na shehu jalaluddin abdurrahman siyu'i da anhu zai gaya maka da annabi rubu wata ibadin a waɗannan halarori a waɗannan fadodi a waɗannan manyan shimfiɗo manyan dattumai masu alfarma sai Allah ya halittu ta itaciya ana ce maka shadar yaqin da Allah ya halittu na itaciyar annabi ya hau kanta sallallahu alaihi wasallam ya dinga tasbihi tasbihi ke yi shekara dubu saba'in shekara dubu saba'in yana bautan Allah da ya samu wannan shekarun sai Allah azza jalla sai ya bayyana ni tun a lokacin ya fara ganin zafin Allah tun ba duniya ba ya da ba san ba yana cewa kuntu nabiyyan mursala arifa bin nubuwati wa risalati wa adam bainal ma'i wa din la adamu wala al-ma'a wala dina wala al-arsha wala al-kursiyya wala al-jannata wala an-nar wala samawati sab'in wala al-jinna sab'in wala al-zulumati wala an-nur wala wala wala wala wala annabi a wannan ta ce fara ibada kara dubu saba'in ban da gaba insa zai kawo shi kara dubu saba'in Allah ya bayyana mishi yi ga Allah azza wa jalla sai kunya ya kama shi da da da saboda kwanacinin ubangiji da can zafin Allah azza wa jalla da irin baiwar da Allah ya dinga annabi ya ba shi manyan mukamai da manyan ilimai da manyan darajoji da kashe fi bayan kashe fi irin baiwar da aka yi shi da irin ambaliyan kyautan mukamai da aka yi shi da irin ambaliyan manya-manyan ilimai da aka yi shi ko da kunya ta masu kyau da kunya kama shi ko jin kunyan zatin Allah da ya zuba a cikin su kyakkyawa sai rufa guda shida ta zubo daga cikin ana kallon to rufan farko dubu daya da shi ne Allah azza jalla ya halitta ruhin sai da na abu bakar siddiqu radiyallahu ta'ala anhu dubu na biyu da shi ne Allah azza jalla ya halitta ruhin sai da na umar bin hadda radiyallahu ta'ala anhu dubu na uku da shi ne Allah ya halicci ruhin sai na Usman bin Affan radiyallahu anhu dogon na hudu da shi Allah ya halicci ruhin sai na Aliyu dan Abi Talib radiyallahu anhu ajma'in to duka dogon na biyar da shi Allah ya halicci dukkan tsirayen duniya gaba daya tuwon tsirayen duniya sai ka ɗan gaba daya suke ba da ƙamshin zuba dugo daya na jikin annabi Muhammadu sallallahu alaihi wasallam sannan tsoho na shida da shi Allah halicci shinkafa shinkafa watan nan shi ma take da daraja take da farin jini wajen yara da manya maza da masu daga nan annan muhammadu zalama ya fi da ibadu yana tasbihi yana zikirin shekara dubu saba'in shekara dubu saba'in sannan da Allah da jalla ya ƙara yin tajalli ya bayyana ma'annin Muhammadu sallallahu da ya bayyana ma sai da wara annabi ya ƙara ganin shi ya ƙara ganin girman zatin Allah ya ƙara jin nauyin Allah cikin zuciyar shi nan ta shi sun faɗa ɓuɓɓugowar cikin jikin shi zuba ɗugo bakwai suka zubo daga cikin jikin na sallama to zuba ɗugon farko shine wanda ya dugo daga goshin annabi muhammadu da salama da wannan zufa dugo ɗaya na goshin shi da shi ne allah ya halicci dukkan sammai bakwai da abin da ke cikinsu da gaban sammai bakwai misali kamar rana da wata da taurari da dukki jabai da turfalakai da aljannatai da hurin ini da abin da ke cikin aljannatan da al'arshi da alkursi da lauhar mahafuzu da al'amar ala da baitul ma'amur da matsafar marfu'i da fahar mahjur da maganin fikewa da fahar nur da fahar miski da hijabu zumurdu duk hijabar da ke samai da talakan da ke samai gaba daya da duk abin da ke cikin suna annurai Allah ya halice su ne da rufa dubu daya na goshin annabi Muhammadu sallallahu alaihi wasallam duk annuran nan da ranaku na duniya ranaku da watanni da taurari da aljannatai da abin da ke cikin su da hurri da can da hasken su sai an tara su gaba daya suke ba da daraja hasken zufa dubu daya na goshin annabi Muhammadu sallallahu alaihi wasallam sai zuba dugo na biyu wanda ya zubo da wanda ya dugo daga hancin annabi kuma wannan zuba dugo na nake annabi da shi Allah ya ci malaku dukkan su malaku dukkan su malaka jibril da mika'il da ibrahim azra'il munkarin nakiri rilwanu maliku raqibu atibu malaika isma'ilu malaika mai haya'ilu malaika sam haya'ilu malaika sahi haya'ilu malaika kashfa haya'ilu malaika aina haya'ilu malaika atalka haya'ilu da malaika ma'iliyun malaika abdul qayyum da tun malaku gaba daya mun sa wani da shi mun dan fada sunan cikin tafsir fatuwar fara da samu wasu sun fa kuna yawa duk malakun nan gaba daya da wanda kake jin sunansa da wanda ba ka ji gaba daya jinsin malaku gaba daya na sammai na karfe da na dole na lahira dukkan su Allah ya ce ne jama'a dogo daya na hancin annabi Muhammadu sallallahu alaihi wasallam saboda haka sai su haɗu gaba daya nauyin darajar su ke ba da nauyin darajar zufa ɗaya na hancin sayyidina Muhammadu Rasulullahi sallallahu alaihi wasallam sai zufa na uku shine ya dubo daga kirjin sayyidina Muhammadu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wannan ne wani zamani da shi Allah ya ce annaba dukkan guda dubu ɗari da dubu ashirin da dubu hudu dukkan su shi za a baya ya rabu da jinsa fadar nabi inda fi halkin wa fi hulukin wa lam yutanuhu fi ilmin wa la tarani wa kulluhum min rasulillahi multabitun garfan min al-fa'i أو أكثر من الديم وواقفون لديه عند حدهم من نقطة العلم أو من شكلة الحكم أم محمد saboda an gaba na da ranar gabar tarar su amma su haɗu gaba ɗaya sai sun haɗu gaba ɗaya suke ba da nauyin daraja zuka zuka duba ɗaya na ƙirjin sai da na muhammadu da annabawa dukkan da sahabbai dukkan da waliyai dukkan da mu'minai dukkan sun faɗi gobe ne annabawa da manzanni da sahabbai da waliyai duk ɗiban nan manyan shahidai da ruka ba'u da ruka ba'u da nujaba'u da autaru da abdalu da afradu da ahayaru da rijalu jaibu da rijalu hasi da rijalu kummali da waliyan nan ta gidan rafarati da rajulul barzahu da mutahayyir bil qulubi wa laysa bil qulubi da adami yun da nuhi yun daudi yun sulaimani yun da dukkan waliyan nan da wanda ake ce musu rijal an takim wa zawai da rijar ta hakan mai da rijar ta alfan tun manyan waliyye ne har a ɗabu har a gawa da kowane waliyye da kowane siddiqi da kowane mulki da kowane bauti da kowane abarar dukkan su da annabawa da manzanni da zuba da ego ɗaya na ƙirjin annabi muhammadu sallama haka da ce su da duk wanda aka bashi abin da aka bashi bai samu ba sai don kasancewa shi shi ma ya fito da cikin haccen jikin irjin sayi da na Muhammadu Rasulullah. da annabawa da waliyai ka za ka rama dun da ahli wilayatin fa minhu ulul ma ulul biyu to ne ba dubo da ne ke da sallama kuma duba dubo da na bayan annabi da shaka da dukkan masallatai da dakin Kaaba da Baitul Ma'mur masallacin Madina Baitul Muqaddas da duk masallacin Juma'a da duniya da wanda ta salawa dubo da ne ba daya Allah ya halice ta ne da duka dubu daya na bayan sayyidina Muhammadu Rasulullah sallallahu ashe za ka gane cewa a bana maulidu an ɗiba ƙoƙiri yana ɗiba mubtada'i min huwa mubtada'i annabi Muhammad to annabi Muhammadu sallallahu alaihi wasallam bai gama wannan ibadu da aka yi a cikin littafin da na gaya muku sunanta na ce muku sunanta da ƙa'ibal ahbar na imam jalaluddin suyudi a radar anhu suyudi mai tafsirin na na kyauta jalalai an gane to ko ka zo again littafi na uku kamalul farhi wal surur zai ƙara nuna maka da annabi cewa ta ƙara tabbatar da a bana maulidu an ɗiba ulfurihi ya ɗiba muta da in milku wa muta ta ne kama ulfurihi wasu rur shafi na shida in ka duba irin zaman da annabi ya yi a kan wasu manya-manyan tekuna wasu manya-manyan tekuna da wasu manya-manyan hijabai ya ce annabi muhammadu sallallahu alaihi sallama ya zauna wasu fahimtar da Allah ta sallama faɗaɗa ya ayyuhan nur kun abdi muhammadan wa bi mahabbati muhassasan mumajjadan ya kai wannan ake zamo bawa na annabi Muhammad sallama ka zama so kuma kai ne wanda na keɓance ka neman hukusiya da haske gaba ɗaya annabi sallama ya zauna ya ta ibada wa zalika qabla halqil azminati wal amkinati wannan ibada da annabi ta yi tun kamin halittar zamanai tun kamin halittar wurare duk zamanai gaba ɗaya ba su ma'ana ba shekaru ba watanni ba sati sati ba awa awa ba minti minti ba sakon ba linsu ba sawani ba barsakon ne kabilar azumin wal amkinati kuma kin kamun wurare gaba daya ba sammai ba sai ba duniya ba lahira ba kowa ba ba wuta ba aljanna kamun harshen ku bin sitta da sitti mai alfa sanatin da shekara dubu ɗari shida wa arba'in wasu da alfa sanatin da shekara kuma dubu ishirin da hudu kamu halittar kowa da kowa da komai da komai da shekara dubu ɗari shida da shekara dubu ishirin da hudu sun ma'audin zuwa zala san san zala kamar da isna ashara hijaban hijabai guda goma sha biyu labisa fi kulli hijabin minha sinina wa ahqaban a kowane hijabi daya ya zauna shekaru da hukumai a kowane hijabi daya ya zauna shekaru da hukumai ka san hukumai da labisina fiha ahqaban Allah Qur'ani to hukum daya shine shi hijabin da zai fata shi Qur'ani da hukum daya tana da ce tana da karni karni karni dubu ɗari ko kuma ɗaya to kowane karni ɗaya yana da shekara dubu ɗari ba shekara ɗari ba irin karnin mu nan duniya karnin mu shekara ɗari to na wancan lokacin tana hukumu hukumu ya zo na hukumai to kowane hukumu ɗaya yana da shekara dubu ɗari kowane shekara ɗaya yana da wata dubu ɗari kowane wata ɗaya yana da sati dubu ɗari kowane sati yana da kwana dubu ɗari kowane kwana yana da awa dubu ɗari to awa ɗaya na wancan lokacin shi ne ya daidaici halittar da aka yi ma annabi adam salam zuwa tashi kiyama ninki dubu saba'in shi ne awa ɗaya na wancan lokacin ومن كان للرحمن ولدا فعن اول العابدين فبان مولده ان بانصره يهدي بمبتدئ منه ومتكلم يكن هو النشكر ka duba kamalin fadi wa furo shafi na shida za ka iya ga maka ya zora hijabai guda goma sha biyu hijabun farko sunan shi hijabul qudrati nan ne ka ibada ya tabbata ta zikiri shekara ɗaya wancan shekara dubu goma sha biyu daga nan sai hijabul azamati nan ma ya ta ibada tsawon shekara dubu goma sha ɗaya daga nan sai hijabi na uku hijabul minnati ya samu shekara dubu goma sai hijabul rifati ya samu shekara dubu ta sai hijabul sa'adat ya samu shekara dubu takwas sai hijabul karamat ya samu shekara dubu bakwai sai hijabul manzilati ya samu shekara dubu shida sai hijabul hidayati ya samu shekara dubu biyar hijabun nubuwati ya samu shekara dubu hudu hijabun rati ya samu shekara dubu uku hijabun da'ati ya samu shekara dubu biyu hijabun shafa'ati ya samu shekara dubu daya annabi muhammad a kowane hijabi Allah kaɗai ya san irin manya-manyan mukaman da Allah yake ba annabi wanda Allah da annabi ba wanda ya san wannan mukaman ba wanda ya fassara maka mukamai ne kan mukamai darajoji kan darajoji ilimai kan ilimai kashe kan kashe tarki bayan tarki haka annabi ya kawo wannan ibadar da ya kammala wannan hijabai guda goma sha biyu bai gushe ba sai kuma Allah azza jalla ya halitta wasu manyan tekuna kuma tekuna guda goma tekun farko sunanta mene baharun nazaret baharun nazaret annan Allah azza wa jalla a duk minti daya irin na tarfi Allah ya bayan annabi zai gan shi ya gan shi kuma ya duba mar manyan ilimai ya musu ilhami na manya-manyan ilimai sun a wancan lokacin ya ba shi manyan mukamai shi ma a nan shekarar shi dubu goma irin na lahira irin wancan lokacin ya bar baharin nagarati da jiya shekara dubu goma ya koma baharin rahamati na zama shekara dubu tara nan ne Allah ya gamsu wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin nan ne rubu rahmatul kulli yadru ayn rahmatul rabbaniyyah halalat na rahmoni duk an aka bashi komai da komai tun da wannan duniya samu shekara ta mutara ya koma fahar muhabbat min zau cikakken soyayyen Allah gaba daya dole har abada ba wasu bayan ta ya samu shekara ta mutara sai bahar ugarati ya ta ibada shekara dubu bakwai sai ba karamat ya ta ibada shekara dubu shida sai ba har sahai ya ta ibada shekara dubu biyar sai ba har hidayat ya ta ibada ibada yake shekara dubu hudu sai ba har shafa'at ya ta ibada shekara dubu uku sai ba har hikimat ya ta ibada shekara dubu biyu bahar hikimat annabi ba ka basu duk ilimin gaba daya na kowane fanni sai na goma shine bahar ma'arifat dan aka bashi ilimin ma'arifa gaba daya annabi muhammadu sallallahu alaihi wasallam أبان مولده أن طيب أنصره يا طيب مبتدأ منه ومختتل أن محمد sai bayan da ya kai ba da shekara dubbai dubbai dubbai dubbai sannan daga ba Allah halci annabin Allah annabi Adamu alaihi salatu wassalam ya da ko hatta annabi aka sa shi annabi Adamu sai da malaiku suna tsara ta bayan shi suna kallon shi suna kewaye shi yace menene ya tsayawar haske ne sai tambayar ubangiji sai annabi ya ya ya ya Adamu a wani hasken masoyina ne annabi muhammadu da salama ta wuri da alamu da jikola ta zama mana tawo shi ma ko mana ganin ana da ta tawo shi sai da mutum a goke ganin shi baya gani shi ya wuri da alamu da jikola ta ya tsuna mana na rasa da hakan guda biyar ka ya tsun an ya tsun annabi adamu annabi salam ya tsun shi na farko shi ne babban yatsan nan ne aka sa hasken annabi muhammadu sallallahu alaihi sai wannan ya Allah tafiya da shi shi aka sa hasken sai da na aliyu dan abi dalibin da jaranku sai ya ana tsakiya aka sa hasken sai da na abubakar sai da jaranku sai ya ana na gaban shi na sa hasken da kuma dan afana da jaranku sai ya ana na karshe aka sa hasken sai na aliyu dan abi dalibin radiyallahu anhum ajma'in wannan shi ke sa in zami a ta a cikin daga hannayen in mun daga al'umma ta Allah muna rawarta dan da da annabi Muhammad dan da sai na Abubakar dan sai na Uthman dan da sai na Ali dan sai na Abubakar dan sai na Umar dan sai na Uthman dan Affan Allah ka ba mu kaza da kaza da kaza da kaza Allah yana biya mu bukatun mu ne in mu daga hannu shi yana to wannan ne ko da kai ne a da mu sani ba yaran da ya nufa ya samu abin da ya sama na ilimin nan da darajar nan da sallama wanda mala'iku suka yi musu a takaice abdurrahman da zama tafi annabi adam alaihi salam ya ga ya makan shi annabi shi ku ya kai shi ku ka baka yadda kamar kare sunan annabi muhammadu sallallahu alaihi wasallama domin ba da shi ne aka daura auren mahaifiyarsa sai da Allah shi ne sadaki ka kamanta da wannan annabi da shi ne aka mun gafara ka kamanta da wannan annabi annabi shi ne ma rike wannan wadiya yana cikin da farko guda hamsin wanda ba ne da ma sallallahu annabi shi ne iya rikewa shi ma ya ga annabi annushi ya mishi wasiya da girma sunan annabi Muhammadu sallallahu alaihi wasallam na cikin da farko annabi shirin shi ma ya annabi annushi annabi annushi ya ga annabi kainaku ya musu wasiya annabi kainaku ya wasiya ga annabi hayailu shi ma annabi hayailu ya wasiya ga annabi hasan annabi hasan ya wasiya ga annabi idrisun annabi idrisun ya wasiya ga annabi wani har ba annabi lamika ba mahaifin annabi nuhu shi ma annabi nuhu wasiya ga annabi samin shi ma da wasiya har sai da aka zama na annabi Allah an Ibrahim alayhi salatu wasalam sannan an samu sabon littafi ta zo kuma aka sa musu alkafai guda ashirin aka sa bayanai na annabi Muhammad sallallahu alaihi Ibrahim ya ci gajiya annabi ya amfana da annabi ya samu albarkar sunan annabi Muhammadu sallallahu alaihi wasallam ya samu albarkar soyayyar annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bai tuntuɓa kwanakin bayan Muhammad sallallahu mun ga a wani alburjan Allah ya tare annabawa sannan ka ce za ku annabi suna kai shi su kada wani sannan sa su annabawa da manzanni to daga nan fa labari ya zo wajen annabi gari su ya haɗa mutane labarai da annabi annabi Ibrahim ne ya haɗa mutane labarai annabi hakan nan har zamanin wani babban gwanzo wanda ake ce mishi babban awal shi ma haka nan ya yi fasokin da garin yaman shi ne garin da anan da ya samu annabi Allah ne da Dawud alaihi salam da annabi Sulaiman zurran tubal awal ya taso yana kai ya kasa da san annabi tun daga yaman kawai yaƙi yake yi yana kashe kafarai ko ko annabi kawai ko ya kashe ya zai yaƙe sun fa annabi ba zai zo ba da wata shekara dubu ya dinga aiki tun daga yamma ƙasar yamma sai da zo an mata zai yaƙe su aka ce yana nemi ya fi annabi ƙasar zamani sannan ya dakata ya dawa ya yi umara ya wuce garin madina ya kira su a kan dalilin da addinin musulunci mutum yana kan addinin annabi Allah ne annabi Ibrahim da annabi Musa alaihi salam kuma suna ya ƙasa annabi abin da su suke na kawai aka ɗauki nan ma a madina aka ce nan ne inda annabin ƙarshen zamani zai hijira ya dawo ya kare ya kyale zaman ma ya wuce shi na hari zaman najeriya a can madina shi ya fara gina gidaje guda ɗari hudu a jama'ar shi ya kara bayi maza ɗari hudu mata ɗari hudu duk ya yanta su ya ɗaura musu aure ya gina musu gidaje ɗari hudu ya ba su dukiya da jari da abinci kuma ya kare musu da za su tsayin noma domin da guda gida guda ɗaya babba ce wannan gidan ya ba da shi ne hadiya ga annabi muhammadu ya ce ga kuma wasiƙa a ba annabi idan ya zo ya ce ya rasulallah ka shaida ni ka ba'awar ne imani da kai tun ban ka ba kuma ka shaida da zan da zan sa'a in rinse ka da na zamo mai taimakonka kamar kamar tsaninka dan aminka sai na ali dan abi dalibin radiyallahu anhu yace da na zamo mai taimaka maka kamar shi yace amma ka ce da in na same ka an lamu fara da wani dai ne imani da kai ya rubuta dika yace a ba halifan da in wannan ya mutu ya ga in zai mutu ya wasiya ya ba babba in su wani mutu ya wasiya in ta kufa a canzar mutum haka har annabi ya zo garin madina ana karɓar shi ana murna ko wace ya sulla gidana ya sulla gidana ya ce ya ne ta wannan kafin gidanta ana zuwa ba gidan abu ayyuba a sayar da ana shi nan ne gidan da tabbalawan ya gina ya ce nan gidan annabi ana zuwa kuwa ya su kafin gida annabi ce ina kaya na a cewa na ɗauka أو ضرب الأنصاري بن خالد خالد رضي الله عنه shi ke nan sai abin to in dai nan na gida na ina ne gidan da tabbal awal ya gida ya ce bi ba kuwa bani ya ba sai ya sula da mana ne gidan da mana ne gidan nan ne gida eh wani ba a gida ka ce wani shine shine abu ayyuba al-ansari yace in kai ne ba da kai ne nan gidan ne kuma ina wasiƙan da ya rubuta shi ina zuwa bani ya ɗauko wasiƙa ya ba shi karanta aka duba lissafi daga nan da aka rubuta zuwa nan da annabi ya karanta shekara dubu daidai shekara dubu daidai al'awar shi ne taso daga nan madina ya zubo hannun yammacin duniya shi ya fara kafa garin mai duguri ya duguri da ya zo ya ka cin anan ne garin da za a haddace littafin annabi ƙarshen zamani da zai tsane ya yanka wasu bayan rubu gidajen ya wuce daga nan har sai da su fi undulus shi da muhimmanci har su fi undulus a can yau a can yi shahada bai ƙarfa halarta ba da sauki ya ƙarfa da tun zuciya ta to shi ma yana cikin wanda suka yaɗa soyayya annabi muhammadu sallallahu alaihi da bayan shi sai babban ban Allah nan mai suna bulukiya bulukiya shi ma aka ya taso ba abin da shi kawai cikin garuruwa da yaƙi ko abu annabi Muhammad abu annabi Muhammad in yi da ƙofo da yawan shekaru a mutane ko aljannu sai tambaye shi dalla ko kana labarin bayyana annabi Muhammadu kana labarin bayyana annabi Muhammadu ba ba a san da bai ba ya gama duniyar mutane ya je duniyar masjidai ya je duniyar aljannu duniyar iblisai da iblisai ya biya dan su amma shi ko shi ko ku ba shi labari dan ina zai ga annabi Muhammad abana mauliduhu an diba unsurihi ya diba murtadin minhu wa mutatali annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam daga labarin duniya sai labarin ka'ab bin lu'ayyi radiyallahu anhu shi ba aiki shi kenan ya da ma mutane da annabi shi ya fara an taɓa tsara mutane ran juma'a daidai lokacin sallar juma'a yana musu bayanin annabi yana ba su labaran annabi da darajojin shi da matsayin shi da ilimin shi da ilimin Allah ta kai shi ne ma sanadiyyar yin sallar juma'a a wannan a ranar juma'a duk sati abin da yake kenan ka abin da ayi radiyallahu ta'ala anhu daga baya sai ga bayyana wani babban bawa Allah ɗaya a cikin sarakuna na ƙasar farisa iran shi kuma sai mafarki kawai ga ƙasar farisa ta koma hannun larabawa ta tashi hannun ƙasar farisa ta koma hannun larabawa ibu Allah kuma yana farkawa sai kuma ya manta da wannan mafarkin ya san mafarki amma ya manta menene ya faru ne tara manya-manyan matsala ilimin tsarin zamani shi lokacin babirinci ya tara su ya ce na wani barci ne kuma bakin kafirci kani amma kuma hakikar gaskiya na kasa gane wani mafarki ne gaba ɗaya na manta da ita kaga shekaru ya za a yi aka ta ita faki yanzu dai mutum biyu za a iya samu su ba da wannan fatawa wannan harjiki da wannan rikici da ya dame ka ranka ya ɗaya sun bi za a samu kuɗin ɗaya ƙasa kaza ɗaya ƙasa kaza ko a yake nan yake ɗaya shirku ɗaya saɗihu su ne kawai za su warware wannan matsala aka tashi ɗan sako da shi da wajen suka tashi suka jera suka je wajen saɗihu malam saɗihu don makana ilimin ƙasa kenan na wajen zamanin ilimin ramin saɗihu sarki ya je ya gaishe shi ya cin mishi yana zaune a gidan shi kar shi a farko na kawai shi kawai bai da tsaba wanda da hannaye nama ne ko a cikin ko sai kai kawai in zai ji anguwa zai da fashi a ƙatan irin babu ɗin nan ko mafaki a ɗauke shi a kai sannan a kai shi amma kuma fatawa kowane iri ne ko kai mafarki ko bincike ko iri ne shi kuma ya san ta ana zuwa farshi sarki ya ce ne wannan farki ne a bayan kuka mun bayani ya ce wani farkin sai ma na manta ita ne ya ce ba mai gaya mun sai kai ya shiru wuce kwarai kuwa kayan farki ne fara mulkin kasan fara ta koma hannun larabawa ya ce kwarai kuwa an yi haka an yi haka an yi haka ya ce to ya maganar fatawa maganar wannan kwacewar mulkin a hannunmu zai bayan a rayuwa na ne koko ya ce wa sai nan da wata shekara saba'in abin zai faru mata mana gabar sai nan da wata shekara saba'in ya ce da wato wani jira kenan za a yi in lokacin ya zo ɗin ne kamata in gaya ma da ma'ana ya ce in lokacin ya zo Allah ne zai bayanar da annabi ƙarshen zamani to da zarar sun gina fara shi kawai su sallama shi ko su shi to shi ne kawai zai sa mulki ya ɗora a hannunsu in suna bin shi na tashin kiyama amma in ba su bi shi ba to ba yanda za su yi duk zai yaƙe su ka kashe su dole kuma ci gaba shawara kenan sai ya yi masa ɗin kyauta mai yawa ya fita sai yi tofa tsaron yama wajen shirku shi ma ya kiran na yana zuwa shi ma abin da sadihu ya gaya ma wannan sarkin haka shi ma shirku ya gaya ma sarki ba ko bambancin kalma ya ce mai mafita ki ƙara gaya ne Allah ne zai aiko wani ƙarshen zamani kawai a sannan mani shi kenan ya ce to shi ma ya gode ya mishi kyauta ne yawa ya dawo gida ya gaya ma jama'a da ya gaya ma jama'a ake ko aka dinga shi aka kisa ne har shi kan shi bar duniya can daga baya shi ma ya bar duniya har wanda yake a lokacin shi ne bakara ce ana ce mishi mubazan a lokacin ne aka samu labarin haihuwan annabi muhammadu sallallahu alaihi wa a ga wannan kaga na sun tsatsage kashi goma sha hudu a koma wajen malam taɗi jirgi iya nan a yi gafin tsoron a kuma kun faɗi ya ƙara ba da bayani gwada wani bayanin zuwa kafin na gaba kamar na gobe insha Allah ji ana gobe zai insha Allah yi ba da bayani cikakke wannan mafarki da sarki ya yi ya mafarki shi kuma mafarki na biyun ya ga raƙuma suna jan dawakai sarki murduka wani shi ne shekara saba'in tsakanin wancan na farko da wannan shi ma ya zo a tsakar bai tsaɗi ya ce mutum da kai gaga raƙuma suna jan shanu raƙuma suna jan dawakai raƙuma suna jan dawakai raƙuma suna jan dawakai raƙumi ɗaya zai jado ki ɗaya raƙumi ɗaya zai jado ki ɗaya haka raƙuma sha hudu suka ja dawakai sha hudu yana farka ma yaga ginin gaba ɗaya ya tsage ya fasu ya dare darewa kashi goma sha hudu yanzu fada hankalin shi tashi yana cikin wannan damuwar sai kuma ga wakilin da ke kula da hura wutan nan nasu shekara dubu ba ta mutuwa har ce wuta ta mutu sai ga wakilin su mai kula da ƙorama haka ce ƙorama shekara dubu ba ta ba yau ta ɗabe da ba ƙoramar ta wata da kuma wata ƙoramar ta wani shekara dubu ba a samu ruwa cikin ta ba ƙoramar ta samawatu samawatu ita kuma zama tana bulbula kuma ƙwanko yana sama samawatu na ɗago a gaya makarci mota da sarki cikin jiya za a yi a ce ba ni za a yi a nemo abdulmasiku a ce abdulmasiku a gaya masu fatawa a ce a wannan sai a zo don sa biyu sai zai zo don malami na malam sa'ihu yana zuwa ya so ya yi ta tafiya na mai nisa ya samu sa'ihu bai da lafiya yana halin mutuwa yana halin gargara aka ce ba ba za a daga ihu ba cikin ya zafi abdulmasiku su gaya su farmi ne na zo muka ce wani kwara daya an ce to ya shigo babban almajiri shi ne da ya shiga kan ya ce komai ya ce ya kai abul masihu ka zo da kan mafarkin mugizan shugaban ƙasar iran farisa ya mafarki ya ga raƙuma guda sha hudu suna jan dawakai sha hudu kuma ya farka ya ga jinin shi ya tsage katanga da tsage goma sha hudu to ku sani Allah ya kawo wani annabi shi ne annabi ƙarshen zamani shi ne annabi ƙarshen zamani in kuna son gaskiya ko ku bi shi amma kiran shi ba zai zo garin ku ba sai bayan an samu sarakuna goma sha hudu daga kanka sarakuna goma sha hudu to ka gina masa wani al'umma da zarar annabin nan ya zo garin nan ya kawo cira ko ya shi kuma ka ɗaya kuma ya ce ni ma da tsawon yana bi shi amma na biya ku bin shi ku bin shi ku bin shi kuma na faɗi daga nan ne fa labari ya dawo karta aka gaya mu da za ya yi ƙara goyon baya a wajen annabi ƙarshen zamani annabi muhammadu sallallahu alaihi wasallam jirgi shi kaɗe ku laɗabin shi ne amma kuma shi na yanka mas'abu baban shi yashkur mas'abu bin yashkur mas'abu bin yashkur shi ko shakku sun shi rabi'u bin rabi'atu dan mas'udu rabi'u dan rabi'atu dan mas'udu to duk wa'annan sun taimaka wajen ba da labarin gaskiya na bayyanar gurin annabi Muhammadu sallallahu alaihi wasallam da kuma fatin sa'ihu da fatin shakku wanda ya rike kandi kuma da ya haɗa ma mutane labaran annabi zai gobe gayi nan zuwa ya kusan zuwa ya kusan zuwa shi ne farisul yaman saikuddin bin raziyya bin farisul yaman saikuddin bin raziyya bin haka shi ma ya taso daga yaman shi ma zara tabbur awal yana kai ya haɗa ma mutane ne san annabi Muhammadu san annabi Muhammadu labaran annabi Muhammadu mu'jiza musallama haka nan har kiwa na ka dore shi kamar kamar ba duniya ya tsorai yana zaune a garin shi sai Allah ya kawo kari a kasar Makka gaba daya ba abinci sai na Abdul Muttalib kakar annabi sallallahu sai ya tashi da ayayi suka je Yaman dan nemo abinci suna zuwa aka ce ga baki daga Makka Farisul Yaman sai ku nuna da zai zama ya ji daɗi ya ce a kai mafarki wata guda yana shirya musu abinci da liyafa da wani masu daɗi wai saboda sun dole da garin da aka garin da za a haifi annan muhammad wata guda kan abin da ce ce da da ce da kowane baki haka nan sai wata guda sosai sai za ka kira su za su ce mu daga kuna daga makka ne suka ce wani kuwa da kai ku da ganin ta wannan sai ba Allah da ganin ta kai jinin manyan mutane ne kuma na san ba ka ƙarya ba an ce mu a makka ta kwace kwarai kuwa in ji a ga mutane ku ta ce a makka nake a makka ne eh ba Allah ku fara labarin an haifi annabi ƙarshen zamani sunan shi Muhammad dan Abdullahi dan Mutalibu ya ce ai ni ne abu mutallib kuma ɗana ne abdullahi kuma wani mutum jika na haka shi shekarar su Yan haife shi tsanani, yan haife shi sai tuna ya ƙaru. Farukul Yaman sai kuɗi bin Rabiyar Bin ya ce abokan tafiyar Abdul Dalibu a ba kowa ke kana kuma ɗari ɗari ko a musu lafkan abinci abinci da riguna da kuɗi a ba kowar ɗaya raƙuma ɗari ko musu ba inni a bukan tafiya shi kuma duk abin da aka ba musu wani ta gaba ɗaya duk abin da aka ba mutane da ɗaya shi ne shi kuma harisul yaman sai fatin bin da zai da shi kuma ya ninka shi ninka da bayan biciyar ya ba sai da na abu mutalibu kaka annin muhammadu sallallahu alaihi wasallam sannan kuma kawo akwatuna na kuɗi da tufafi da riguna akwata guda goma sha biyu na kuɗi na tufafi goma sha biyu ya ce a kai wa ɗan abdullahi irin habibullahi muhammadu rasulullahi yi wannan labaran ba zai gaya maka girman annabi ba ga manya kan magabatan farko rubutu suke yi buri suke za su ga shi aiki ma suke suna da fure shi a ranar maulidu an ɗibi ɗon sulhi ya ɗiba mota da ɗaya milku wa mota ta ne annabi muhammad kuma ya ishe ka kama annabi da uzurin shi ita ashabul fili an so an su kama amma wani su annabi na ciki saura kwana hamsin a haife shi Allah ya hana mutumin shi ne saura kwana hamsin a haife shi Allah ya hana yana cikin abuwa gare shi kuma tsakanin ka'aba da gidansu a ƙasa da su ke minti biyar ba tsakanin ka'aba da gidansu wasu minti biyar ba su biya a ƙasa ba minti ba ya irin namu ba ba da na damu تسمع مولد النبي أبانا مولده أن إيد أنصره يا إيب مبتدئ منه ومرسم هكذا تدوم إنسان سلمان الفارسي رضي الله عنه دي لبار أن أبا فارسة أنا كباش لبار أبونا سألوه فدا دا أبونا شوق يفدا هكذا تدوم من من يوم فاتوشي يبوانا فاتو يتشي وشي ka ji annabin nan in ya bayyana wannan fasto ga duniya haka shi ma ya koma zan wannan fasto mu je na ya fasto cikin fi guda goma tsammanin harfi tsohon ne ba ba kawai ba ne ba yaro ba ne ya tsawon rai har Allah ya taimake shi ya taso daga farada dukkan ba ɗaya shugabannin nasu na kyautaci sun kare sun mutu ya fi kawai ya taso kai zo madina kawai tun da na ƙarshen ya ce ko ka je an haife shi ana gab da aiko shi ka ce ka tare kawai tunda muna kusa da madina ka je madina wannan fakkan na mutuwa sabar farisi ya kafa farisa iran ya sai madina ya je hanya sai sun mu wasu fatake mayaka wani da ana yaki ko sai ana shi ma matsayin bawa aka sai da shi a matsayin bawa wanda ba su sa'a wanda ya sai a shiga dan madina ne dan madina ne ya biye shi ya zo da shi garin madina ya sa shi aiki na sa shi aiki sannan yana goya yana wajen yana kan da biyu yana tsarko da binai sai ji mai gonan da abincin suna tira ka ga wani rudani ka ga wani fitina ka ga wani bala'i da ya sauka a wannan gari zai faru kawai mutanen madina da mutanen garin nan kawai ya kawai kawai wasu dole da kan ya zo wasu wasu wasu muhammadu ba abdullahi tutun je gaba ɗayan gari an ɗaɗe wa an je kare shi wa an je kare shi gamsa a bakin gari kamar da bada sun da kan dabiru ke da kan sun da tuhu ba daga da wani tuhu ko tuhu ko da na ma ya kare da yi ba kawai ko samu wannan mutumin ya ba labarin su dole a ina yake a ina yake mai gidan nasu daga hannun kawar mari ina ruwa da kai muke magana ko ba kamar aiki sai ya koma kama aiki sai da gare sai ba zai yi in zana ne kawaka don ya fara ganawa da shi ka duba labarin kamar farisi ya maka irin soyayyen da suke ma annabi ta a wancan lokacin to daga shi sai babban ɗaya da cikin manya-manyan bayan Allah wanda ya nuna sashi da annabi wali dan wali sahabi dan sahabi nu'man al-qabbani radiyallahu anhu baban shi wallahi wallahi ya ba shi hoton annabi muhammad ya ba shi hoton shi amma kada ka buɗe sai ka ci a garin an ce wai wani annabi ya bayyana ya zo daga makka to a ranar ka buɗe wannan hotel a ranar ka buɗe wannan hotel in ka ga shi ne ka wuce bi shi ne ka ɗauki hotel a ranar ka je ka duba ka gana ka rasa duba umar asabani rasala wanda ko ji annabi ya zo madina sai ko wata yana karawa kawai ka ji da kuma sak imam annabi ne sak وكان موجودا وصل بقى كمان ولا انا كمان موجودا ان كل اللي في الكلام من لما انا نجح ده كان ناس يجاني سكوت اللي هو ده هو انا وانا بس وانا بقى ده لا وانا بس وانا بقى كون بقى هو هو ساعه اللي هو تو ده كان عبد الله امام كان هو تو كان لا من محمد كان هو ولا يجي ولا يجي يكون ده صح hakan ne da kotun da bayan ya yawan yace na ƙara da annabi Muhammad uba na yi mun wasiya uba na yi mun wasiya uba na yi mun wasiya a bana maulidin an ɗishi umsirhi ya ɗiban murtada'in yanku wa murtadini to da wannan lokacin ne ka labari ƙara bazuwa ya ƙara bazuwa annabi ya bayyana annabi ya bayyana annabi ya bayyana annabi ya bayyana amma kan bayyana nashi da zaba da kuma littafin ajiyar kamar farewar kuro lokacin da annabi muhammadu sallallahu alaihi wasallama aka samu cikin shi Allah ya ce a buɗe ƙofofin san mai da ƙasai yau za a samu cikin annabi muhammadu a buɗe ƙofofin aljannatai gaba ɗaya yau za a samu cikin annabi سيدنا عبد الله رضي الله عنه وعليه الصلاه والسلام yana kawata dakin Kaaba ya gama ya sa'i ya sha zanga da bacci ya kwashi Allah ya dakin Kaaba cikin dare sai da tashi tashi da gida ya kama hanya da gida a hanya da kuku da ba hanya ta zama ke ku baharun no kamar zai dawo aka shiga ciki ba kuma ya ce ta ya shiga da ya shiga shiga su ma ba zai ko ƙauri ba ta wuce ba ya ya ci zauna a ciki kai wanka kuma ka sha ba ya wanka ya sha ba hasken shi ya ƙaru darajar shi ya ƙaru makarar shi ya ƙaru kan shi ya ƙaru kwanjin shi ya ƙaru kawai sai kama hanyar da gida ya fi kwanjin kenan sai ga wata na mace ta malama ne a cikin bai huda cikin yahudawa malama ne tsaye da min shaihiya ne ta ce abdullahi yau kai nake so kawai gari daren nan kai da kan gani ko nawa kake so ka gaya min yau ina so ne a daren nan sauran aure ni da kai ka kwanta da ni a daren nan duk abin da kake so na kuɗi ko na kaya zan baka ita da ai gidan je ina da mata ta ce ni yau na yarda ta aure ni a yau ka kwanta da ni ko ɗaya a yau gari na wayewa ka sake ni kuma duk abin da na baka na yarda sai ce to ki bari ta Allah kai mu gobe kike sai gobe a ni yanzu kawai nake so dan nace ya nace ta dage ya dage abin da bai yi ba sai Abdullahi yake yake je gida yana zuwa gida a nan ma gidan lashi ya cika da ruwan harce bahar nuri ya cika a sai an gida ma matan na sai da aminatu ana fara kusa an cika mata shawarar ruwan ke wanka yau ne za a samu cikin sayyidul wara annabi muhammadu ta shawarar ita ma ke wanka da ruwan can ya tsaro kyau a kan kyau nuri ala nuri da hasken ya karu kwarjini ya karu da zan abdullahi ya zo da gani ya ce wallahi kin tsara kyau ita ma ce wallahi ka ƙara kyau ranar ne Allah ya saukar da wannan babban alhairi daga ɗaukar Abdullahi alaihi zuwa ga ba zuwa ga mahaifa na sayyida Amina alaihi salatu wasalam mahaifin annabi Muhammadu sallallahu alaihi wasallama daga nan fa a wannan watan watan Rajab Rajabul Farj an samu cikin a daren juma'an farko ne amma watan bai fita ba sai da Allah ya turo a mutum Allah annabi Adamu alaihi salatu wasalam yanzu ya fara gaban sai da Amina ya ce ya Rasulullah ya Muhammadu Rasulullah na zo in gaishe ka na zo in ziyara ya sai da Amina na zo in tashi farin ciki yana magana da ɗan da ke cikinta kuma tana ji ana jira komai da komai wata ne biyu annabi shi fa alaihi salam ya zo ya kawo ziyara ya kai da annabi annabi na cikin mahaifiyar shi wata na uku annabi ibrahim ya zo wata na hudu annabi nuhu ya zo wata na biyar annabi hudu ya zo wata na shida sai ba annabi Ibrahim wata annabi bakwai annabi Isma'il na takwas annabi Musa na tara annabi Isa annabi Salatu wasalam wata ya shigo ranar wata ya shigo ma'ana wata da bidawa ranar farko aka yi maka hijabai kana hangen duk abin da ke ɗakin zuwa kasashen duniya rana na biyu kana hangi aka yi aka yi miki hijabai kana hangi duk abin da ke faruwa daga ɗakin ka zuwa yammacin duniya ranar uku zuwa kudancin duniya ranar hudu hudu aka yaye maka hijabai kana kallon duk abin da ke faruwa daga ɗakin ka zuwa arewacin duniya gaba ɗaya ranar na biyar aka yi maka hijabai na sammai bakwai yanzu na shida aka yi maka hijabai na gaban sammai na bakwai hijabai na gaba hakan aka yi hijabai ƙasai sai da ya zama to a duniya da lahira ba inda a wannan kwanakin sai da amina ba ta ganin shi kuma cikin natsuwa ga kwanciyar hankali ga cikakken lafiya ta cikin da samu cikin annabi har haihuwa yanzu ba su bacci ko amai ba taɓa yi ba ba amai ba ciwon ciki ba kasala ba da ba ba su maciya ta ce to ranar tana cikin bacci kawai sai ta ji ana mata magana tana cikin bacci ta jami'a mata magana ana cewa ga wasu mata nan za su zo ki kariyar ɗan daga cikinki ta farka kawai sai ta ga zuwan sai da hawa matan annabi adam annabi sai ga kuma na biyu zuwan sai da sarat matan ibrahim alaihi salam sai ga mata na uku tana harci tana farfari tana kirkiri wane ne sai su jini da sai da afiya bintu muzahim sai ga na hudu tana harce tana kamshi tana farfari ta ce wane ne ce ta ce ni ce sai da maryam mahaifiyar annabi isa mun zo ne mu miki kyauta mu kai ɗan da ke cikin ci hatimin nabi'ina wa imamul mursalina ibna muhammadu rasulullah sallallahu alaihi wasallam annan wajen Allah azza wa jalla yace a yayi dukkan hijaban sammai da ƙarsai gaba ɗaya in an yayi kuma mala'iku su taho su sauka su zo su yi barka a wajen sayyida amina saboda zuwan sayyidina muhammadu rasulullah sallallahu alaihi wasallama haka malaiku ke ta sauka a cikin tsuntsaye farare sauka suke yi sauka suke yi sauka suke yi dabbobin daji haka suke shigowa cikin gari dabbobin ruwa haka suke fitowa malaiku suna juna barka barka mu da zuwan wannan rana barka mu da zuwan wannan rana barka mu da zuwan wannan rana aka ba sayyida amina ruwan alkawra ta sha ta hannun mala'ika rilwan sai ga mala'ika jibrilu da israfil a gel sun zo jibrilu za ku fice ƙara buga ƙasar ɗakin sai da amina sai ga ruwa ya ke ci ya ibo ya ba ta ci kya ya mahaifiyan annabi muhammad tana sha kawai ka ji wani sanyi da daɗi ko da mace kwashi ta da mace kwashi ta a barci kawai ga wani maraka ya sa ku tafi sha ya shafa cikin ta yana shafa ko cikin ya buɗe da ya buɗe ko da ɗan da suna so ya sa a baya ta fito a ban dama ya sa na hagu ya fito ya wannan marakan ya sa a fita shi ɗan shafa ciki sai cikin ya haɗe da ɗaya a bacci ba tana farka kuma wallahi ko tana haka ko ta annabin da kawai a gabanta ya haka ya bukar da kai haka ya sajada ya daga hannu guda ɗaya haka ishara irin da tafiya nan yana nuna sama kan shi ya sajada yana subuhun kudusun subuhun kudusun subuhun قدوس رب الملائكة والروح أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الذي يقول يقول sai aka ce ma mala'ikun nan ku ɗauke shi ku yi ku zagaya da shi sirrin samaniyar duniya ku je kowane mala'ika to kowane halitta ya gan shi ya san shi kuma ya musu baya ya samu tabarakin shi aka zaga da shi samun gaba daya aka dawo tsokuna aka zaga ya da shi aka dawo shi damar duka da kuma kusa da shi suka falla mami a jirgin so da shi mala'iku so da shi ruhani so da shi a bana mauliduhu an ɗiba ƙunsuri ya ɗiba masa da ɗin yau kuwa mota ta ne annabi muhammad ka karbi annabin yanzu a wannan siga Allah azza wa jalla bai ya sa an ji an dawo da shi gaba daya sai Allah ya ce to ga nan ya kai jibrilu ya kai mika'ilu israfilu azra'ilu munkarin nakiri rirwanu maliku nakibu akiru to ku bashi mukaman annabi adamu gaba daya da dabi'un shi ku bashi mukaman annabi shisu da dabi'un shi ku bashi mukaman annabi annosu da na annabi kainaku da na annabi idrisu da na annabi nuhu da na annabi hudu da na annabi salihu da na annabi dawud da na annabi suleiman da na annabi musa da na annabi haruna da na annabi ayyuba asabiru da na mala'ika da annabi musa da annabi shu'aibu yace wakan sun kuke halakin na bikina sun nutsar da shi ku bashi duka ɗin annabawa gaba ɗaya su kuma ku bashi mu'amal duka annabawa gaba ɗaya su duka annabawan nan guda dubu ɗari da dubu ashirin da dubu hudu ku bashi da biyun ku ku bashi mu'amal su ku bashi dukkan kan takwas gaba ɗaya nan take aka bashi mu'amal annabawa gaba ɗaya su ilimin annabawa gaba ɗaya su da aka bashi Allah da kuma kuma duk ku fita gaba daya duk ku fita duk ku fita duk ku fita da suka fita Allah azza jalla ya ba ni musu abrar guda uku annabi na rike haka sai ta Allah ya ce bani bani bani matan da matan da matan da الدنيا وما فيها أبو محمد الدنيا والآخرة وما فيهما يعني سلم يا كربي الدنيا ده أبن جسيتا يا كربي الآخرة ده أبن جسيتا ما يا كين يفاتو كين يفاتو أنا حالا هكذا شنطة شنطة أبن جسيتا الله تاكد ملائكة تجمع سيما تكون تأريوا أنا كما كان شوي mala'ikan da ke gaba shi ne mala'ikan jibril a saman ɗakin gaba ya ce wani kalmi hutar wani kalmi hutar wani kalmi hutar annabi ya kula ku biya da yin hutar wani kalmi min hajjin adnam wa ya mura bi ibadin malikin jabbar mala'ikan da ke ɗakin kaba na yamma shi ne mala'ikan mika'il yana cewa qad ja'akum min allahi nurun wa kitabun mubin qad ja'akum min allahi nurun wa kitabun mubin mala'ikan da ke sama ɗakin kaba yana kallon kudu shi ne mala'ika israfil alaihi salam yana cewa laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun alayhi ma anittum harisun alaykum bil mu'minina ra'ufur rahim بالمؤمنين رؤوف رحيم بالمؤمنين رؤوف رحيم فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم ثم لا ترك التوقع كتابا إلى كالآن وسمتوني أربعين كل ملائكة أسرائيل وقل جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا أنا كثير وأنا من هكذا dabbobi kuma suna ta tasowa na gabar suna yamma na yamma suna gabar ana ta haɗewa a hanya da awakai jinsi jinsi wato jajaye da farare da shanu da ra'uma haka suke tsalle suna marhaban bika ya muhammad marhaban bika ya muhammad marhaban bika ya muhammad marhaban bika ya muhammad marhaban bika ya muhammad sunna abdulmutallib kaka annabi yana dawa da ɗan gaba ya fito wannan hoton da ke faruwa ne haka da a haihuwa a gidanka da a haihuwa na yanzu sai tsako da hudu da tsauri da hangari ya zo su cikin gidan ya wuce inda gidan ɗan shi ne maɗa kula da rayuwa ba ya shiga ciki zai haka yi kofar ɗaki ba su ke irin labulan nasa zai buɗe sai kuma duk cikin mala'ika ko ya za ta kwabi ya haka ya kare ina za ta je ya ce a yi na samu jika ne na samu jika ne ya ce to ka za ka ka jika naka yana ganawa ko wani ne ka za ka ka jika naka yana ganawa ko wani ne tsawocin nan fa abin da ya faru ya faru aka ba da manyan mukamai da manyan tarazoci an jirgirin da yiwu a wannan lokaci amma yana gara Allah ubangiji ya zo da kace da kogalin shi har da mai komi tsarshar ba wanda ga awar shi kayan jero sallallahu da kalama da aka miƙe a daidai zuwa kiyaman Allah kadami ki haƙi hanyar صلى الله عليك وعلى آلك وسلم صلى الله عليك وعلى آلك وسلم صلى الله عليك وعلى آلك وسلم السلام عليك يا رسول الله السلام عليك يا نبي الله وسلم السلام عليك يا حبيب الله وسلم السلام عليك يا رحمة للعالمين وسلم السلام عليك يا شفيع المذنبين وسلم السلام عليك يا رحمة المهتدين وسلم السلام عليك يا سيدنا محمد عبد الله عبد الزاك وسلم صلى الله عليك وعلى آلك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والناصر لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراط المستقيم وعلى آله حق كلمة الله العظيم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين من زمن لا يشوف amma ta annabi kenan su kuma mutanen da suka ba suna jin dukkan gumakan da suke ɗaki sama suna kaɗi suna cikewa kuma ka kuwa kasa suna ta cin yawa suna karere yawa to akwai babban malami a rom a san italiya ana sun shi haɗaru haɗaru haɗaru bin malik haɗaru bin malik haɗaru bin malik sai mutanen ƙasar suka ce ya kamata a tambaye shi menene sanadiyyar da ya sa gumakan nan suke karere yawa menene dalilin da kuma kan da karewa kuma su suna da aljannu bokaye ne to kun ga wannan kwanakin bokaye ba ta samun labari da aljannu aljannu ce an hana ruwan sama hadaru bin malik hadaru bin malik yake guda da da sun samu labari ku dawo cikin dare sau ta asibari da za ta ce can tsakiyar dare yana ta kallon kasar Romania na kallon taurari yace a yi jiyar da aka yi an haifar da lokacin zamani domin ga taurari can ta ullo an yi alkawari ba za ka ullo sai wannan ranar saboda ranar ta fara da halitta ba a san na ranta kun gan ta ko'i kun gan ta ko'i sarariya kenan daga yau a duniya gaba ɗaya sabihu ba sabihu ba ne shakku ba shakku ba ne hadar ba hadar ba ne amma ba wanda za a kira wurin shi sai muhammadu rasulullah sai ko ne ba mata abin da ba ku ku shi in kun kawai kun cin za ku cin ba zamani shi na jira kawai ku shi shi ne kawai na lafiyar kawai a wajen Allah ba wanda za ku rike in ba shi ba ku je lahira ku jira yesu inji adam bin malik da ba ba labari a nan shi kuma gida su musu abu jake sun ga abubuwan da ke faruwa sai suka sai da zuru
da abu zahir sun ga abin da ke faruwa sai ce to ai duk fayin da kamata ɗin a yi mu ɗauka mu ɗauki matakin da ɗauka sai a yau a ji a kashe wannan jariyar duk yadda aka yi shi ne annabi ƙarshen zamani in muka bari ya girma to girma zai koma wajen shi za mu tashi mu ba mu da komai da sauran tsohuwa daga da kashe shi yana cikin ɗaki yana kwance yana kan gadon tana zuwa sai ta fashe sai da amina ta fita ta zagaya ta zaro za ta zaro ruwa sai za ta kashe amina zalama yana kan jin da shi nan a umman jego da ya ɗauko kan ya kalle ta haka ta zo wani harki da zai ta ido ya kashe da shi kai son kai ta fara a tuni da zai ga amina alafiran ta zai ga wani daga sirri ko kasuwan mata ta faɗi sharaf a cikin daji tana tuni ya can daga baya an gane ita ce aka kama ta aka ta gida da ta farfado ta kama abu zahin tana kira cikin rikin ba mu kunya kin samu dama ba ki abin dama ki da ki kai a yawan mai jinjirin da shi ya kada mai kashe ni da hannu ya kashe mahaifin shi ya mafati a nan na ciki da wata biyu da kuma karfi annabin ya fara shan nonon mahaifin shi da amina ana salatu wasalam daga nan kuma ya shan nonon mata guda bakwai ya sha nonon mata guda bakwai ya sha nonon wata saida ana ce wata saida haulatu haulatu na sati daya ya ƙara shan nonon wata saida haulatu a jiya na sati daya ya ƙara shan nonon wata saida haulatu haulatu haulatu uku kowace kwana bakwai bakwai haulatu haulatu uku kowace kwana bakwai daga nan sai ya sha nonon saida fahita ce fahita fahita shi ma na kwana bakwai fahita na kwana bakwai mata nawa kenan sai sai na kawai ba ta ma na kwana bakwai dan kawai ba ta ma na kwana bakwai sha wannan daga sai na kawai ba sai na shafa'u sai na shafa'u mahaifiyar sai na abdurrahman bin awfa wata ita da kaɗai ta zo ta matan nan da sauran sai ga hawa'u su sai ga afiya su sai ga sanatu su sai ga maryam da kagar duk abin da kana haihuwa sai ga shafa'u ta ba da labari ya ga shafa'u ita ne mahaifiyar da na tsira mana da lagu ita da ta fara sa makaba a riga a duniya da bada sai ga shafa'u ita ga dama ta ce ta ne anguwan goma annabi muhammadu in biya mutane ne da suka da haihuwa sai ga shafa shafa shafa to shi za to to ya shan sai dama na kwana bakwai daga nan ne sai wajen sai da halimatu sa'adiyya da tarihin ta mashahuriya ne tun da tana can garko aka daga ba labari ajiyar maka ajiyar maka ga wani abin haihuwa na masu shafuna ta shafi ko kowa su ce ya ba su karɓa tun da wannan maraya ne wa ne ne ne aka ba sai da alimatu sa'adiyya ana da tattara ta ɗauke shi da shi ta ƙara girma ya ƙara lafiya ta da koma tangarin tangarin su da ne sa'adin alheri ya ƙaru albarka ya ƙaru arziki ya ƙaru lafiya ya ƙaru to da zuwa sai da na rasulullah da sallama yana da shekara biyu in ya gama da lafiya sai shafa shi ko sai ya warke sai wani da gani ta shiga da gini ta fasko sai warke sai ta ce ta gaskiya tana gudun ka ce wannan matsafi ne yana zuwa abin da ba a fita ba mutum ba kawai ta kawai kai ya guda ta shi ta ce ta shi gida aka ta shi gida wanda ce koma da shi dai ai ba komai Allah zai kiyaye shi ba matsafi bane annabi Allah ne in wannan ya sako lalle ina kafarta shi Allah zai aiko shi yanzu shi ne annabi ƙarshen zamani. Tsawon shi ganin fa wa an zafi ifar na wa annabi ko kuma wasu wata su fara yasu Muhammadu Muhammadu. To da shi kan gaba ɗaya ba a yi. ya na mace ba duk wanda ya kuma namiji ne dole an sa muhammadu muhammadu muhammadu mu da goma sha ɗaya ya kowa na faɗi shi maɗan shi ne muhammadu sai ƙwara ɗaya shi ne na gari shi ne a ganin makka shi ne kuma dina ɗin wasu da yawa cikin muhammadan sun rasu kama aiko annabi wasu mutum sun yi sun bi shi sun sallama mishi sai kuma ya ja da shi wata shi ba annabi ne ke yan annabi mai wa'azi ya ce Allah ya shiga a shagiya kada a kyasa kada a jina ka kuma a sallah a azumi a zakka a haji shi ne Muhammadu ya ce shi na shi ubangijin ya ce kada a sallah kada a azumi kada a zakka kada a haji kuma an ce shi na shi na shafinin a yi caca a yi kisan kai a yi zina a shakiya a yi lubu duk abin da annabi yake an hana shi shi ne an ba shi dama to shi ne alƙur'ani Allah ya ce tun annabin mu ya zo na wa'innaka la tahdi ila siratin mustaqim idan shirya ba hanyar madaidaiciya sai ko ce muhammadin innaka la tahdi man ahbabta kaɗan nan ba ka shirya da wa'in da kake hansu tun da kana umarcin su da abin da Allah bai ce a yi ba wani ba ba zana ilimin ya Allah ji wannan da na ka za ka haɗi neman a habarka da ba wani shi ne kaɗan wancan Muhammadu ne zana da yawa ba da ya ake ce a yi da ya kan da alimu kadiya yahudawa suka ta hudu da kashe shi Allah ya turo wuta ta ƙona su gaba ɗaya fata wani yahudu ya ƙara biyu annabi kama shi annabi sallallahu Allah ya kiyaye shi fasara ma shi yanzu kuma yahuda su ƙara kama mutum saba'in za su kashe shi allah ya turo hannun da ake kuma wajen allah ya tafi ɗauke shi sama gaba ɗaya suka makance ba ku gan shi ba daga dai barbi wani a cikin ta dawo da shi gida amma da dawo da shi gida tana cikin bacci da ya tashi ya zauna tana tafiya da mutane amma ba ta ganin da zuwa suke hira in ga sai ta ce kowaye ita yin jibrilu ne da mika da sarafilu kuma ta yi hira wata da mace annabi adamu ne ya zo ta yi hira kuma ta annabi musa ne ya wani musa ya ce musa ta yi wannan wanda da taura annabi nan na kana da nishi kana da nishi ni fa ina kuma da shi zai yi wani zai yi wani shi ya izini ina mai sauƙi na yanzu sun zo ba don su shi kan to da yawa ya sha nuna masa annabawa sun tana dauke da shi a gidansa ba da wani daban daban shi kan tana da wata tana ganin shi tana tafiya da rana tana ganin shi tun ɗaukar lokaci ya san kan kuma ba ɗan kaɗan ba sai ba hannun sadiya kuma alhamdulillah da biyo shi har garin hammadina bisa aiko shi ta musulunta da ita da mijinta da ɗanta shema'u ƴaƴanta gaba ɗaya sun musulunta a hannun annabi muhammadu mayafin da ke jikin shi ya shimfiɗa ƙasa ce ga uwana ta zo ga kokona ta zo duk wanda yake da wani abu ya sa hadiya duk wanda ke san samarai na ga kokona ta zo ya fara karanta a da mafaka sun ci ba hadiya har ma ta cikin gari aka dinga aikowa abin wuya ne zannuwa ne kankare ki ne zartun kai aka yi ba su da masa da zai mata sadiya da zai mata zama daga nan ne ba a tajace yin dakata da lokaci ya yi da ana kuma gobe kuma lokaci yau mata fara ta fi shirkin annahu a tun da rubutu da tsoki wanne ɗan me ya faru da sanadiyar farisa me ya faru a iran me ya faru a rum me ya faru a yaman me ya faru a sham in za ku ji da abubuwan da faru wafa ta iwa da kisra wa huwa munsadun tashammi ashabi kisra ghayra multasimi wan nar hamidatun anfas min asfin alayhi wan harfa fil ayn min satami wa sa'ata وكأن غابت بحيرتها وبرت واردها بالغيب حين زمي كأن بالنار ما بالماء من بلل بطلا وبالماء ما بالنار من زرم والجنة تعتق والأنوار صادقة والحق يظهر من معنى ومن كلم أمر وفم فإن لا نلف شائر لم تسمع وفارقة أنذار لم تشمي مولاي صل وسلم دائما أبدا على عزيز خير الخلق كلهم مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم don suna da ya ce a wannan baiti a bani mauluduhu an ɗibi ƙunsirhi ya ɗiba muktada'in minhu wa mukatimi shi da annabi muhammadu da abdullahi da abdulmuɗalibu dan hasu dan abdulmanafin dan kusayi dan kilabu dan murata dan ka'abu dan lu'ayi dan galibu dan fikiri dan maliku dan nalar dan kinanata dan huzaimata dan mudarkata dan iliyaru dan mudarin dan nizarin dan ma'adin dan adanani dan zanadin dan adadin dan mutsawamin dan tsiratin dan yajjadin dan ya'aribu dan ahanuhu dan alhamisa'u dan nabatau dan hamdu dan waiƙa dan isma'ilu dan ibrahim dan dan tarihu dan fabori dan bargawi dan falaji dan adil dan shalihu dan arbashir dan sani dan nuhu dan lamika dan mutawassilin dan ahanuhu dan idris dan baradin dan dan baradin dan mahayailu dan kainaku dan anusu anusu dan annabi shehu annabi shehu dan annabi adam shine yake cewa a bana maulidu an ɗingi unsuri haifu annabi ya bayyana wa duniya gaba ɗaya tsarkin annabi lama tsarkin ahalin shi tsarkin ahalin shi tsarkin ahalin shi kaga an dan wani dan wani ko ya ɗiba muka dai ya farin ciki ya mamakin ya tashin an shi turaren muka dai farkon halittar shi a cikin mutane farkon annabi a cikin mutane farkon baban shi a cikin mutane shi ne annabi adam wa muka kai ya farin ciki ya daɗin ƙarshen ƙarshen annaba gaba ɗaya shi ne muhammadu rasulullah annabi adam mota kayan annabi muhammad ya yi ba muktadai annabi adam farko annabawa a cikin mutane wa mota kani ƙarshen gaba ɗaya hakimu annabi muhammad da salama annabi adam ɗan wane ne min turabi min turabi fa min al'ahali أضافة من الزبد كنفا كنفا من الموت موت فا من الماء روى فا من الذرة من الذرة ثم الذرة فا وهي من السبابة سبابة فا من نور محمد ونور محمد من نور الله عز وجل فبان مولده أنت بإنسانه يأتي بمبتدأ منه ومبتدأ من الجبرانيات وجعله بما جوائي ولم بدأ بعدها أكتم بيت الجزيرة بفعلا بشهر أتى بالمحدث محمد عبد الله سر المماحة لقد جعل قبل الكون في الجيب وحده بإذن وتشريف وسر محقق تتركن في الألباس فالكون كله مظاهر ألباس لهذا المحقق تطور في الأدوار إذ كان وحده تنكر عن أين البصير المفكرين فأهلا وسهلا مرحبا ثم مرحبا فأهلا وسهلا مرحبا ثم مرحبا فأهلا وسهلا مرحبا ثم مرحبا أهنئ نفسي أهنئ نفسي أهنئ نفسي ثم يومي وشعره فزاد لكم قدما الصفوح الآمسي وسهلا وعبد الله ثم أكيلة أتت قومها بالروح أين تشفقي صلاة وتكليم الإله بقدره على المصطفى والآل بل كل مهلسي أن محمد baitullah shi ne ke mana shi kuma ya waƙe kowa tambayin da muka yi inda yake tafsirar gaba ɗaya na shi kuma tun ƙulli ya ci mutum su gaba ɗaya ya kasa a wannan baituka da jero a bana maulidi ko an ɗiba unsurihi ya ɗiba mubtada'in minhu wa muhtatani wannan baitin kuma in ka duba furjin furjin furjin alfurjan zai gaya maka wanda yake so wa man arada an yudihi Allahu al-mala wa man arada an yudihi Allahu al-mala wa kullu man yarahu yudihi al-mala yartubu sharri wanda yake so Allah ya buɗa mishi ya ba shi dukiya duk wanda ta harka da shi in ka gan shi dinga ba kuɗi duk wanda ta harka da shi in ka gan shi dinga ba kuɗi kamar wasu suna cewa suna harka da mutane ko suna harka makaranta da su yanzu wani ko ko an wuce a cikin da ba sa ko an mutu faraki ne ba sa samu kuɗi da shi yanzu ko ko hanyar shi na kasuwanci ta cushe sai daga ma mushi jifa ne ko ko haka hanyar rashin samun shi bai samu ku sai yanzu to ka rubuta wannan baitin a bana mauliduhu an ɗibi unsurihi ya ɗiba mutada'in min huwa mutadami ka rubuta ƙafa bakwai ka rubuta kula abu rabbi falaki zuwa ƙarshe ƙafa ɗaya ka sha ya kan shi kenan bai ƙafa bakwai falaki ƙafa ɗaya ya kan shi kenan bai ƙafa bakwai falaki ƙafa ɗaya jalabi ne mai ƙarfi jalabi ne mai ƙarfi baikin kafa bakwai falin kafa daya iyakan shi kenan iyakan shi kenan iyakan shi kenan ba na bane yawa duk wannan bayanan Allah kuna tafi da limin nan da Allah ina ku gidan nan da kofin da zai na bunna kuma duk wannan bayanan na gan ku an haɗa hankali a cikin littafin farko majalisi mutaban na ka'isi na biyu an haɗa muku bayan da cikin littafin da ake ce mata da ɗaiɓa a habari na uku kamalin farhi wa turur akwai na hudu ifsha'u turur shi ba shi ne kamalin farhi wa turur a ce ka san sunan matan da masu shayarwa yau na biyar burjin alburda na shi da gajiwa ne nan na bakwai sahin alburda al'amdatu sahin alburda da duk wannan bayanan da su ya faɗa muku shi da shafi na bakwai na fahimtar shajaliya shi ma da shafi na burja ke girgi wannan al'umma da shafi na burja wanda yi kasu himani sai na daga al'adari da shi ya yi ta ina da kasu himani da shi ya yi ta sai ahmad bin muhammad bin ajiba da wannan bayanan da na ɗauki gaba ɗaya an tara gwamnati kwanne gaba ɗaya ku a kan mugucin sauƙi a bana mawali da hu an ɗiba kunsulhi ya ɗiba murtada'in ya wasami amma akwai ba turi ta masu na cikin ba turi ta masu na burda da a ciki akwai shi ne gama bayan nan an daga adamu shi ne murtada'in wajen an kalama ba turi ke da ya hada mutu tana ta mu gobe ta mu kwashi bai cikin matakar mu duka shin sun tunar to an canja bayanan da zai kun sharhin bayanan insha Allah ta'ala Allah ta ga yawan mun safara ta fihin kunku mun za ku ji ya ake ce ma kirara annabi ya ce ittaqu kiraratul mu'min fa innahu yanzuru bi nuril lahi to menene kirara wanda shugaban kasar Iran a lokacin da suka yi a cikin ma kirara menene kirara salamu alaikum قال وتفاتيح الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين اياك نعبد واياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم غير المغضوب عليهم صلى انت عليهم المغضوب عليهم ولا الضالين امين اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما اغلق والحاكم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي الى صراط المستقيم ولا يوم الله كرم لنا سنة كرم لنا أهلك كرم لنا سنة الله كرم لنا سنة أن بعد بعدين الله كرم لنا سنة أهل البيت كبعدين الله كرم لنا سنة أهل النبي كبعدين الله كرم لنا سنة ما كان النبي كبعدين كرم لنا سنة صحابة النبي كبعدين الله كرم لنا سنة زي كرم الزهراء والسلام الله كرم لنا سنة محمد الجاني والسلام الله كرم لنا سنة برانيا والسلام Allah ka ba mu ana da duniya da lahira Allah ka kyanke duniya da lahira Allah sa mu da duniya a sa'a Allah sa mu koma a sa'a Allah sa duniya mu ke kyau shahar mu ke kyau da amfanin sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam sallam an yi da saboda bayan mulki na shayi na shayi bayan mulki na shayi mafi cikin cin ba shi a waya ne cikin wajen na shayi duk wanda tsarin cikin shiri zai shaɗin wannan bayanan to mu abin da ba ta waya su kuma da mafi ne kuma da ya musu da aka yi سيدنا محمد الفاني لما أغلق والآتي لما سبقنا سنعج بالعج والآلينا سراتك المستقيم وعلى آله حق قدر ومسعى العظيم سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين